الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 22 ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1448 daidai da 4 ga watan tara miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin jami'u tirmidhi littafi ne na babban malami abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 44 a darasin da ya gabata mun karanta babi na 91 babu ma ja a fi sujudi ala sab'ati a'dha babin da yake bayanin yin sujada akan gabbai guda bakwai akan goshi tafukan hannaye guda biyu gwiwoyi guda biyu gefen wato digadigai kafafuwa kenan gefen yan yatsu a hadithin al-abbas bin abdulmuttalib sannan mun karanta hadithin ibn abbas radiyallahu anhuma shi ma da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni ko an umarci annabi sallallahu alaihi wasallama idan zai yi sujada ya yi sujada akan kan gabbai guda bakwai sannan kada ainihin ya tattare tufafinsa kada kuma ya tattare gashin kansa mun karanta babi na 92 hadithi na 274 ma ja a fitta jafi fi sujud babin da ya zo na wato atta jafi fi sujudi ma'ana nisantar da wato wato hannaye da matsa daga kwibe sannan gwiwoyin hannu daga ainihin wato cinyoyi a buɗa su kar ya zamanto mutum ya dunkule kar mutum ya dunkule da yawa kar kuma mutum ya shimfiɗe kamar zai kwanta da yawa mun karanta hadithin a hadithin wato abdullahi ibn al-aqram al-khuzai daga mahaifinsa yake cewa كنت مع أبي بالقاع من نمرة فمرت ركبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي yace fa kuntu anzuru ila ufratai ibtaihi idza sajada ay bayadi wato yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana bubbudewa ne yana budawa ba yana tattakurewa bane a cikin sujada mun karanta babi na 93 ma jaa fil i'tidal fi sujud a karkashin wannan mun karanta hadithin Jabir bin Abdullah inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sajada ahadukum falyatadi idan ɗayan ku zai yi sujada to ya zama ya daidaita wala yaftarish zira'i iftirashal kal shine dai bayanin da muka yi a wancan karatun kada mutum ya dunkule kar kuma mutum ya shimfide irin shimfide wanda irin wato kwanciyar karnuka a wannan mun karanta hadisi na 276 hadisin a wato da anas yake cewa ko kuma katada yake cewa naji anas yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce i'tadilu fi sujud wala yabsu danna ahadukum zira'ihi fi salati basdal kal mun karanta babi na 94 ma ja'a fi wad'il yadayn wa nasbil qadamayn fi sujud babin da yazo na tafukan hannaye guda biyu a ajiye su tap wato digadigan kafafuwa kuma a wato a kafe su a sujada shi ma mun karanta hadithin a wato amir ibn sa'ad bin abi waqas daga mahaifinsa sa'ad bin abi waqas da yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi umarni bi wad'il yadayn wa nasbil qadamay sannan mun karanta hadithin shi ma abdullah wanda abdullahi yake yake kawo mana wata ruwayar ta amir bin sa'ad cewa annabi sallallahu alaihi wasallam amara bi wad'il yadayn fa dhakara nahwahu wa lam yadhkur fihi an abihi duk da cewa wannan akwai irsali a cikinsa amma hadithin da ya gabace shi zai iya zama hassan saboda wanda ya gabace shi mun karanta babi na 95 ma ja a fi ikamatu sulbi idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' was-sujud babin da yake magana akan in mutum zai dago daga ruku'u to ya miƙe gaba daya sak kada ya zamanto ya miƙe ba gaba daya ba sannan in ya dago daga sujada shi ma ya dago gabaki daya kafin ya koma sujada ta biyu mun karanta hadithi na 279 hadithin albara ibn azib da yake cewa kanat salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa idza sajada wa idza rafa'a ra'sahu min as-sujud qariban min as-sawa sannan mun karanta hadithi mai irin wannan ma'anar hadithi na 280 mun karanta babi na 100 da wato babi na 96 ma ja a fi karahiyyaci an yi badar al'imam bin ruku'i wa sujud wato rigar liman ruku'u ko rigar liman tafiya sujada wannan ya saba da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma mun karanta hadithin albara inda yake cewa kunna idza sallaina khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fara fa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yahni rajulun minna dhaharahu hatta yasjuda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa nasjud wannan yana nuna wato cikakkiyar biyayya ga liman sai liman ya yi rukuni gaba ɗaya a cikin rukunin sannan sai kuma kai ka bi shi in ya tafi ruku'u sai sannan sai ka tafi sai ya ɗago sannan sai ka ɗago sai ya tafi sujada sannan sai ka tafi sujada wanda mun ja hankali a darasin da ya gabata game da waɗanda suke yin saɓanin haka babi na ƙarshe da muka karanta shine babu babi na casa'in da bakwai babu ma ja a fi karahiyatul iki'a fi sujudi babin da yake magana na an karhanta ko an hana yin al'iki'a'u wato a cikin sujada wani irin zama ne wanda iki'a nau'i biyu ne kamar yadda muka karanta satin da ya gabata akwai wanda an yi sassauci a iya yin sa tsakanin sujada guda biyu wanda za mu karanta babinsa yau sannan wanda aka hana din shine wanda muka karanta karshe a darasin da ya gabata wanda yake irin zama na shaidan wato al'iki'a inda mutum zai zama ya yi zama kamar irin na kare ya ɗanfara mazaunansa ya ɗaga ƙafafuwansa ya dafi hannayensa guda biyu wannan ya ma saba da hai'a irin ta sallah kwata-kwata da haka an hana irin wannan zaman alal mu'allif rahimahullahu ta'ala babu ma ja a fil rukhsati fil iki'a babun da ya zo na bayanin sassauci game da irin wannan zaman na al-iki'a قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإكعاء على القدمين قال هي السنة فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل قال بل هي سنة نبيكم قال صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون بأسا وهو قول بعض أهل, أهل مكة من أهل الفقه والعلم قال وأكثر أهل العلم يكرهون الإكعاء بين السجدتين يكي حدثنا يحيى بن موسى شيكم يكي حدثنا عبد الرزاق شيكم عبد الرزاق يكي أخبرنا ابن جريج ibn jurayji ke ce akhbarani abu zubair ce abu zubair ya zantar da ni wannan hadithin annahu sami'a tawusan yaqul yace yaji tawus ibn kaysan al-yamani yana cewa qulna li ibn abbas mun tambayi abdullahi dan abbas fil iqa'i ala wato qadamai wato fil iqa'i ala qadamai game da yin zaman wato al-iqa wato inda mutum zai caccake kafafuwansa ya zauna akan dunduniyarsa guda biyu ƙala ya ce irin wannan al'iki'a'un hiyar sunna sunna ne mutum ya yi sujada ya ɗago kafin ya koma sujada ta biyu ya yi irin wannan zaman ya soke ‘yan yatsunsa ya caccake ƙafafuwansa ya zauna a kan dunduniyarsa yana jin satin da ya gabata mun nuna irinsa ko yawa to wannan shine al'iki'a yawa ga shi na alaji ya nuna yawa to kaga shine al'iki'a kaga ya caccake ƙafafuwansa sannan kuma ya zauna a kan dunduniya to wannan shine wanda ya dace wanda abdullahi dan abbas ya ce irin wannan zaman sunna ne amma wancan wanda muka kwatanta ta wanda muka sa wani cikin yan uwa ya kwatanta wancan shine wanda aka hana na satin da ya wuce shi kuma wannan din ba a yin sa a zaman tahiyar farko ko a zaman tahiya na biyu ba a yi zaman tahiyar farko ana yin aliftirash zaman tahiya na biyu ana yin attawarruk amma tsakanin sujada guda biyu ana iya yin al'iqa ina fata an gane aliftirash shine zama akan kafar hagu ka cake kafar dama aliftirash zama na biyu zaman farko a sallah zaman karshe wato shine attawarruk attawarruk yawa aliftirash gashi na alaji ya sake nuna aliftirash to attawarruk kuma yawa attawarruk to gashi nan shi ma to wannan duk wanda masu bidiyo ba sa nuna ba kamata ya ku dinga nuna saboda wanda ba sa nan an fahimta yawa to insha Allah na'am ai ina ganin to wai ku haska ku haska kila wanda ba sa nan za su iya gani yau to shikenan yi mana yi mana zaman abin nan aliftirash yawa aliftirash wannan shine zaman aliftirash zaman tahiyar farko kenan to zaman tahiya na ƙarshe kuma shine at-tawarruk shi ma at-tawarruk yawa wannan shine at-tawarruk to sai kuma wanda babu muke magana akai shine al-iqa'a yawa to ga al-iqa'u an bayyanta ko to insha Allah yawa to wannan al-iqa'un ana iya yin sa tsakanin sujada guda biyu shi kuma al-iftirash shine zaman farko at-tawarruk zaman ƙarshe wanda daga shi sai sallama ko wallah sai muka faƙulna muka ce inna lanarahu jafa'an bin rajul muna ganin sa kamar wannan jafa'i ne ma'ana wauta ne ga ɗabi'ar mutum wato yana daga cikin kamar wato kakkausar ɗabi'a irin wannan zaman mu muna ganin sa a matsayin jafa'i ne mutum ya irin wannan zaman qala sai abdullahi dan abbas yake cewa bal ita a ba jafa'i bane hiya sunnatu nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam irin wannan zaman na al-iqa in dai tsakanin sujada guda biyu ne ya dace da sunnar annabin ko sallallahu alaihi wasallam kana iya irin wannan zaman ko saboda gurin ya dan matse ko kuma saboda zaka dan fi jin dadin komawa sujada ta biyu musamman ga wanda kila yana da nauyin jiki in yayi wancan zaman kan ya yunkura ya tafi sujada ta biyu sai ya ga jikin yayi nauyi to kaga in ya dawo yayi al-iqa zai fi bashi damar komawa ainihin wato zama abin nan sujada ta biyu sannan wanda zai yi jilsatul istiraha zai iya yin al-iqa jilsatul istiraha in kai aliki'a ba kai jilsatul istiraha ba domin kai jilsatul istiraha aliki'a ai ba hutu kenan shi zaman aliki'a an ka duba shi ma ai inda zaka zauna kai tahiya akan zaman aliki'a zaka sha wahala ina ba ta gane da haka dai yafi dacewa da zama tsakanin sujada guda biyu an yi sujada farko an dago sai mutum yayi zaman aliki'a'u sannan in za a koma sujada ta biyu sai ya koma qala abu isa hadha hadithun hasanun sahihun وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث wasu daga cikin malamai ma'abuta ilimi sun tafi zuwa ga aiki da wannan hadithin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama daga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna bil iqa'i ba'san ba sa ganin laifi akan yin irin wannan zaman na al iqa wannan nabiyin da aka yi wa huwa qawlu ba'd ahli makkah shine ainihin wato qaulun wasu daga cikin ainihin wato malamai na makka min ahli al fiqh daga ma'abota fiqihu wal ilmi da ilmi qala wa aktharu ahli al ilmi yakrahuna al iqa cikin wayanda suke ganin za a iya yin al iqa cikin sahabbai akwai Abdullahi dan Umar akwai Abdullahi dan Abbas cikin kuma magabata tabi'ai akwai Ata akwai Dawus ibn Kaisan akwai ibn Abi Mulaika ina fata an gane wayannan duk sun tafi akan zaka iya yin zaman al iqa duba da wannan hadisin duk da cewa wa aktharu ahli al ilmi da yawa cikin malamai mabota ilmi yakrahuna al iqa suna karhanta yin al'iƙa'u bai na sajadatai tsakanin sujada guda biyu kamar imamu abu hanifa shi yana ganin makaruhi ne zaman al'iƙa'a kamar imam malik shi ma yana karhanta zaman al'iƙa'a kamar imamu shafi shi ma yana ganin al'iƙa'u da kuma imam ahmad duk suna ganin kada a yi zaman al'iƙa'a amma tun da ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma cikin sahabbai ga abdullahi dan umar ga abdullahi dan abbas cikin magabata ga su dawus ga su ainihin ibn abi mulaika da aka mutum zai iya yin zaman al'iƙa'a tsakanin sujada guda biyu babu ma ya ƙulu bai na sajadatayin babin mai mutum zai faɗa tsakanin sujada guda biyu wani za a ga bai san me ake faɗa ba kawai an yi sujada farko ya san ana subhana rabbiyal a'ala amma an ɗago kan a koma ta biyu wani kawai shan kunu yake yi shiru kuma ba laifi yayi ba saboda bai san me ake cewa ba to ga abu isa tirmizi zai koya masa abin da ake faɗa an an yi sujada farko an ɗago ba shan kunu ake ba akwai abin da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ina fata an gane قال حدثنا سلمة ابن شبيب قال حدثنا زيد بن هباب عن كامل أبي أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين سجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وجبرني وهدني وارزقني قال حدثنا الحسن بن علي الخلال الهلواني قال حدثنا يزيد بن هارون عن زيد بن هباب عن كامل عن كامل أبي العلاء نحوه قال أبو عيسى هذا حديث غريب وهكذا روي عن علي وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبي العلاء مرسلا أبو عيسى الترمذي كتاب حدثنا سلمة بن شبيب سلمة ابن شبيب يا زنتد موانا حديث قال حدثنا زيد ابن هباب شيكما زيد بن هباب يتي عن كامل أبي العلاء التيمي الكوفي عن حبيب ابن أبي ثابت لقى حبيب بن أبي ثابت شيكما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول wato annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa baina sajadatain yana karantawa tsakanin sujada guda biyu an yi sujada farko an dago kan akoma yana karanta Allahumma ghfirli ya Allah ka gafarta min warhamni kai min rahama wajburni wajburni yana daukan ma'anoni da yawa amma sun ce wajburni yana iya daukar ka dawo min abin da na rasa ya Allah kila mutum yayi wata hasara to ya Allah ka dawo min da abin da na rasa yana ɗaukan ma'anan wajiburni ko kuma ya Allah na samu karaya ko karaya tattalin arziki ko wani tasgaro a rayuwa ya Allah ka dawo min da shi shine wajiburni wahadini ka shiryar da ni warzuquni ka kuma azurta ni an gane ko wannan hadisin wafil bab a cikin wannan babin an samu hadisi daga Huzaifa wanda Imam Muslim Imam Nasa'i da Ibn Maja sun fitar da ruwayar Huzaifa a ƙarƙashin wannan babi قال حدثنا الحسن بن علي الخلال الهلواني قال حدثنا يزيد بن هارون عن يز... عن زيد بن هباب عن كامل ابي العلاء نحوه شي ما makamancin wannan hadithin قال ابو عيسى ابو عيسى yake cewa hadha hadithun garibun yace wannan hadisi hadisi ne garib sabida tafarrada bihi kamil kamil abul ala shine yayi tafarrudi da wannan wato Kamil Abu Ala At-Tamimi to shi kuma wato wasu daga cikin malaman sun dan yi maganganu akan shi ainihin Kamil Abu Ala amma dai Ibn Ma'in ya wattaka shi an gane ko suka ce wannan hadithin ba zai sauka daga darajar hadithi Hassan ba an gane ko wallahu ta'ala a'lam babu ma ja'a fil i'timadi fi sujud babun da yazo na al-i'timadu fi sujud to hadithun garibun wa haka za ruwi an malik haka dai aka ruwaito hadithin daga an aliyin daga ali wa bihi yaqulu shafi'i wa ahmad wa ishaq imam shafi'i imam ahmad ishaq bin rahuya dukkaninsu suna ganin ya rauna hadha ja'izan suna ganin yin wannan zikirin tsakanin sujada guda biyu ya halatta fil maktuba a sallar farilla wata dawo da sallar nafila wa rawa ba'dhum hadha al hadith wani daga cikin maruwaita ya ruwaci wannan hadithin an kamilin abil ala daga kamil abil ala mursalan amma hanya ce wadda take mursala an gane ko babu ma ja a fil-i'timadi fi sujud babun da ya zo na wato al-i'timad dogaro ko ainihin wato rage karfi a cikin sujada qala haddathana qutayba qala haddathana layth an ibn ajlan an sumayyin an abi salih an abi hurairah radiyallahu anhu qala اشتكى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا فقال استعينوا بالركب وأن حديث ضعيف قال أبو عيسى هذا حديث قريب لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وكأن رواية هؤلاء الصح من رواية الليث an gane ko za a ga cewa idan ta ba'adul yadain an jambain warfa ulbatan an alfaqidain fi sujud wato abinda ake nufi al'itimar wato idan ta farrajo yace idan suka buɗa din nan da aka ce a cikin sujada an gane ko in suka buɗa taba'adu bainal yadain wato taba'adul yadain suka buɗa hannayensu ya rabu da hakarkarinsu suka daga cikinsu bai haɗe da cinyoyinsu ba a cikin sujada wannan shine ake nufi da idza tafarraju da haka Abu Isa Tirmidhi da yake cewa babu ma ja a fil i'timad fi sujud al i'timad fi sujud kaga idan mutum yayi wannan budawar to wani dagowar kuma fa kila tunda ya buda nan ya rabu da nan ciki bai haɗe da cinyoyinsa ba ya buda wannan idza tafarraju kenan to sai yake cewa idza tafarraju idan suka yi wannan tafarrujin to kuma dawowa yana musu wahala sai ce ista'inu bir rukab ay an yadha an mirfaqaihi ala rukubatai ma'ana sai mutum ya dan dora murafukansa akan gwiwoyinsa idan sujada ta yi tsawo dan ya dan samu saukin dagowa to wannan hadisin hadisi ne wanda yake da'ifi ne ana mutum ya dan rage nauyin tunda ya buɗa kuma ya dan dade a cikin sujadar wani sai ga sake yunkurowa in dai ba karfa bane mai mai abin nan to zai masa wahala in matashi ya iya haka to kila mai shekaru zai masa wahala ina fata an gane to shine sai aka ce hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya dan rage nauyin murafukansa akan gwiwoyinsa in sujada ta yi tsawo dan ya samu damar in ya gaji dan ya samu damar dagowa to amma hadithin gaskiya ba shi da inganci قال أبو عيسى هذا حديث غريب أبو عيسى الترمذي يأتي حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صالح بمسنش أمسين حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم با إلا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان وقد روى هذا الحديث سفيان ابن عيينة سفيان ابن عيينة شما يروي شوانا حديث وغير واحد عن سمي دق سمي عن النعمان ابن أبي أياش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه wa ka'anna riwayata haula wato kamar dai riwayar waɗannan Sufyan bin Uyayna daga Sumai an Nu'man an ibn wato an Uman ibn Abi Ayyash an Nabi sallallahu alaihi wasallam wannan riwayar asahhu ta fi inganci sama da riwayar wato Abi Salih an Abi Huraira an gane ko babu ma jaa kaifan nuhud min as-sujud babun da yazo ya ake dagawa daga sujada قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الهويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا wato hadithin jilsatul istiraha kenan ya mutum zai dago daga sujada idan a raka'a ta farko ne ko raka'a ta uku ya yi sujadar raka'a ta biyu a wato raka'a ta farko ya yi sujada ta biyu to in zai dago zai dan dawo ya zauna sannan ya miƙe ko zai miƙe ne ya yi sujada a raka'a ta uku in zai miƙe zuwa raka'a ta hudu zai dawo ya zauna kafin ya miƙe wannan shine ma'ana kaifan nuhud min sujudi ya ya dagowa daga sujada a raka'a farko sujada ta biyu raka'a ta uku sujada ta biyu ya ya dagowar yake shine malam Abu Isa Tirmidhi yake cewa haddathana Ali ibn Hujr yace haddathana Hushaym an Khalid al-Hadda an Abi Qilaba an Malik ibn al-Huwairi al-Laythi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yace yaga annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli yana yin sallah fa kana idza kana fi witrin min salati manzo Allah ya kasance in yana cikin raka'a ta wutiri ma'ana raka'ar da take mara cikin sallarsa wato mara cikin rakawoyin sallah ita ce raka'a ta farko da raka'a ta uku kaga ita ce mara to in ya zo wannan rakawoyin lam yanhab manzon Allah baya miƙewa daga sujada kawai ya miƙe tsaye hatta yastawiya jalisan har sai ya dawo ya daidaita a zaune jilsatul istiraha kenan ina fata an gane qala abu wa fil babi an humayd as-sa'idi wa ibn abbas wato humayd as-sa'idi abu isa tirmizi bai kawo wannan ba amma yana daga cikin waɗanda suka ruwaito hadithin jilsatul istiraha akwai humaid as-sa'idi wanda imam abu dawud imamu darimi imamu tirmidhi ibnu maja duk sun ruwaito ruwayar ainihin wato abu humaid as-sa'idi akwai kuma ruwayar abdullahi dan abbas wanda ita kuma ruwaya ce wadda imamu abu dawud ya ruwaito ta duk da take fa'idantar da maganar jilsatul istiraha قال أبو عيسى حديث مالك ابن الهويرث حديث حسن صحيح ومن حديث عند رواه الجماعة إلا مسلم وابن ماجة والعمل عليه عند بعض أهل العلم وصدق cikin malamai ma'abuta ilimi suna aiki da wannan hadisi wa bihi yaqulu ishaq da shi ishaq yake aiki ishaq bin rahuya yana aiki da wannan hadisi yana yin jilsatul istiraha wa ba'd ashabina da wasu daga cikin malaman hadisi domin imamu abu isa tirmidhi ya ce ashabuna yana nufin ahlul hadith wasu daga cikin malaman hadisi su ma suna yin aiki da wannan wabihi yaqulu shafi'i wa ba'du ahli alhadith shine ma'ana ashabina din imamu shafi'i shi ma yana aiki da wannan hadisin na jilsatul istiraha wa malik malik ibn al-huwairith shi kuma yukuna abu sufyan sulaiman ana masa alkunya da abu sulaiman da haka wannan hadisin yana fa'idantar da jilsatul istiraha jilsatul istiraha ta tabbata daga cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin sallah dukkan wasu maganganu da ake kawowa cewa sai bayan ya manyanta ya tsufa wannan ba gaskiya bane ina fata an gane ko wanda in sun tashi sai su kuje su ce to ai sai ka bari in zai ga matashi yayi sai sai ka bari sai ka tsufa ai manzon Allah sai da ya tsufa manzon Allah ya bar duniya shekara 63 kaga ya bar duniya da kwarin sa sallallahu alaihi wasallam so ba wai tsufa yi irin wanda za a ce ya zama da kyar tashi da kyau ballantana a ce ai yayi wannan zaman ne saboda ya dan samun huta sunna ce cikin sunnar sallah daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam babun minhu aidan qala haddathana yahya ibn musa qala haddathana abu muawiya qala haddathana khalid ibn ilyas an salih mawla tawama an abi hurairah qala كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه وخالد بن إلياس هو ضعيف عند أهل الحديث قال ويقال خالد بن إياس خالد بن إياس أيضا وصالح مولى التوأمة هو صالح ابن أبي صالح وابو صالح اسمه نبهان وهو مدني abu isa tirmidhi ke cewa wani babin dai da yake da alaka shi ma da jilsatul istiraha shine babun minhu aidan sai ce haddathana yahya ibn musa qala haddathana abu muawiya qala haddathana khalid ibn ilyas ibn sakhar abu haytham al-adawi wannan maturuki ne shine daga cikin wanda aka samu ya kawo raunin wannan isnadin akwai shi khalid ibn ilyas ibn sakhar abul haitham ana masa alkunya da abul haitham al'adawi maturuk ne malamai ba sa karɓa hadisinsa an salih maulat tau'ama shi ma salih maulat tau'ama an ce ya samu ikhtiladi bi akhiratin a ƙarshen rayuwarsa ya samu kirkicewar kwakwalwa a ƙarshen rayuwarsa amma ibn adi ya ce babu laifi da ruwayar da aka ruwaita ɗalibansa ƙudama da ɗaɗɗun ɗalibansa wanda lokacin salih ibn abi tau'ama lokacin kwakwalwarsa ba ta samu ikhtiladi ba ɗaliban da suka yi karatu a wannan lokacin ana karɓar ruwayarsu kamar ibn abi zi'ib ibn abi zi'ib yana cikin almajiran salih ibn maula tau'ama kuma ya yi ruwaya a wajensa kafin ya samu ikhtiladi haka ibn jurayj ibn jurayj shi ma yana daga cikin almajiran ibn abi tau'ama wanda shi ma ya yi ruwaya a wajensa yana cikin daɗaɗɗu wato na farko farko kafin ya samu ikhtiladi kuma dama duk malamin da aka samu a rayuwarsa ya samu ikhtilati rikirkicewa kwakwalwa a karshe to ruwayoyinsa na farko wanda lokacin yana lafiya ɗaliban da suka yi karatu a wannan lokacin ana karɓar ruwayarsu wanda kuma sai bayan malam ya samu ikhtilati kwakwalwa ta rikice baya iya bambance kaza da kaza to wannan shi kuma ruwayoyinsu ba a karɓa na fata gane da haka saboda dalilan wa'annan rawuyan guda biyu shi yasa hadisin suka ce yana da rauni عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة من زن الله صلى الله عليه وسلم إنزي ميكي أصلى ينهض في الصلاة على صدور قدمي وينا تاشيني أتكين صلى أكرجن wato a gaban 'yan yatsunsa tunda dama a cikin sujadar ai 'yan yatsun kafa suna caccake ya abu na ɗinsu to a kansu shine sudurul kadama wato farce na kafa daga ciki shine sudurul kadam to daga nan yake miƙewa tsaye na fata an gane wani hadisi ne wanda yake mai rauni ma'ana wannan hadithin abin da yake fa'idantarwa manzo Allah miƙewa yake bidunu julus wancan zaman na jilsatul istiraha baya yin sa ko kun fahimta shine hikimar kawo wannan shine ma'ana yanhadu fis salati ala suduri qadamaihi kaga baya dawowa ya zauna daga sujadar yanda yake kafafunsa suna cikin nan kawai miƙewa tsaye yake bidunul julus wannan hadisin da'ifi ne قال أبو عيسى حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم yake cewa da yawa daga cikin wato alaihi al'amalu inda ahalil ilmi yace sun suka ce law qala ba'du aw akthar ahalil ilmi aula da ya ce wasu daga cikin malamai ma'abuta ilimi ko mafi yawan malamai ma'abuta ilimi da haka yafi amma yace alaihi al'amalu inda ahalil ilmi sai zama kamar duk malamai ne ba sa yin jilsatul istiraha suke yin aiki da wannan hadithin duk da yana da rauni a'a wasu daga cikin malamai suna aiki da wannan ma'ana ba sa yin jilsatul istiraha yaktaruna suna zabar anyan hadar rajulu mutum kawai ya miƙe fis salata a cikin sallah ala suduri qadamaihi akan kafafuwansa ba tare da yayi jilsatul istiraha ba wa Khalid ibn Ilyas huwa da'if inda ahli hadith sai dai kuma a cikin isnadin hadithin kamar yadda muka ambata akwai Khalid ibn Ilyas ko Iyas wanda da'ifi ne a wajen malamai yuqalu Khalid ibn Iyas aidan wa Salih maula tau'ama haka Salih maula tau'ama هو صالح ابن أبي صالح وهو وأبوه صالح اسمه نبهان وهو مدني باب ما جاء في التشهد باب ده يزو بيان انتهيا وعليكم السلام نعم ونظام نعم eto ai yin liman bai da alaka da na mamu ko da ma liman baya jilsatul istiraha kai zaka iya yi an fahimta ko idan liman misali yana jilsatul istiraha dama ba wajibi bane da haka wanda bai bai miƙe ba zaka ce masa kuce rigima da shi na'am o shi liman yana jilsatul istiraha shi kuma bai ba sai ya miƙe babu babu to kaga babu babu itimami kenan babu babu cikakken iqtida'i da liman da haka kaga anan sai liman yana sai mamu suna kula in ba haka ba to zai zama sallar liman tana bambanta da taka idan yana jilsatul istiraha an gane ko to kaga kai in baka jilsatul istiraha ba ya dago sai kai kuma ka miƙe kaga waye riga miƙewa tsaye ka riga liman miƙewa tsaye na'am to ai shine magana da ake yi yawa to kaga shine ai magana da ake to abin da ya kamata idan liman yana jilsatul istiraha idan liman yana jilsatul istiraha to abin da ya kamata ma mu su dinga jilsatul istiraha an gane saboda an ce hadisin da muka karanta satin da ya gabata sahabbai ba sa tafiya wani rukuni har sai sun tabbatar manzo Allah ya tafi wannan rukunin to ka gani in misali ina jalsatul istiraha kai ka riga ni tafiya rukunin gaba kenan to kaga anan ma sai an samu daidaito idan liman mai jalsatul gara a ce kai kake jalsatul istiraha liman baya yi kaga in kai in shi bai ba dama miƙewa zai kai kuma in kai sai ka bi shi daga baya kaga nan ba a samu sabani kai da liman ba amma inda liman yana jalsatul istiraha yayi kai kuma sai ka miƙe to kaga ka riga limamin ka miƙewa da haka sai a kula da wannan in liman mai jilsatul istiraha ne in ma ba za ka yi mutu sai ka you should remain in sujud sai ka ci gaba da tsayawa a cikin sujadaka har sai ka tabbatar ya miƙe tsaye sai ka kuma ka miƙe na fata an gane amin amin na'am kabbarar ai kabbara ce ta dagowa ba ta zaman bane shi zama ai ba shi da wata kabbara kabbarar da liman yake dagowa daga sujada ita ce kabbara ai tunda ba wata na ya ya kake yi in zaka in zaka dago daga daga sujada to ai shine haka ne ya ba bambanci ai o sai ya dago sai yayi yayi yayi aiki da hadisi akwai hadisi guda biyu akwai hadithin na fata an gane akwai hadithin da yake cewa lokacin da za ka yi rukuni lokacin za ka dinga tafiya da abin nan yawa akwai kuma hadithi al-maqdisi ya kawo su da a cikin umdatul hakam akwai kuma wanda sai ka yi sujada sannan sai kai kabbara sai ka yi ruku'u sannan sai kai kabbara sai ka ɗago ka miƙe sannan ka ce sami Allahu liman hamidu ma'ana sai ka tabbata a cikin rukunin sannan za ka yi kabbara saboda kaga in limamin ka sai kana la'akari da wani liman shi liman ya yake don ku dinga samun tafiya daidai da shi idan wanda shi sai ya ɗago a ƙarƙashin wannan ne malikiya suka ce in an yi zaman tahiya na farko to liman ba zai kabbara ba shine za ga wani limamin sai ya miƙe tsaye ma ya ɗan yi rangaji haka sannan sai ya kabbara a gane ko yawa to wancan hadisin ne amma ba iya a tsakanin zaman farko ba ne kawai hadisin yana magana akan cewa in ka tafi sujada to sai goshinka ya taba ƙasa sannan sai a ji kai kabbara sannan akwai kuma wanda ya nuna cewa lokacin da kake tafiya sujada to da ruku da kabbara za ka tafi ina fata an gane da haka sai mutum ya dinga kallon limaminsa a wani yanayi yake to sai zaman to kaga ba za ku dinga samun saɓani ba tunda an ce fala takhtalifu alai ina fata an gane Allah ya saka da alheri آمين باب ما جاء في التشهد قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود ابن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين أن نقول التحيات لله attahiyatu lillah kaga ba attahiyatu lillahi bane ashe attahiyatu lillah zaga yawanci attahiyatu lillahi ake cewa attahiyatu attahiyatu ai gaisuwar ba ɗaya bace ake wa Allah gaishe gaishen da yawa ne attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي موسى وعائشة قال أبو عيسى حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ولا عمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن خصيف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله إن الناس قد اختلفوا في التشهد فقال عليك بتشهد بن مسعود أبو عيسى الترمذي كتوا حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي شيكم يتي حدثنا عبيد الله الأشجعي شيكم دقى سفيان الثوري دقى أبي إسحاق دقى الأسود ابن يزيد دقى عبد الله بن مسعود الله يكارى مسيدا عبد الله بن مسعود يكي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا كرن تدمو idza qa'adna fi rak'atayn idan muka yi zaman tahiya a zama raka'a raka'a ta biyu an naqula ga abin da zamu faɗa a wannan zaman tahiyar at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu wannan ɗaya ce daga cikin siyagut tashahhud sigar tahiya ya zo da sigogi daban-daban Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya tattara su a cikin sifatu salatin nabi min at-takbir ila taslim ka annaka taraha ya kawo dukkanin su ya kawo ta Abdullahi dan Abbas ya kawo ta Ibn Umar ya kawo ta Sayyidina Umar ya kawo ta Abdullahi dan Mas'ud na badi ya kawo su ruwayoyin wannan riwayar da muka ji yanzu riwaya ce ta abdullahi dan mas'ud qala wa fil babi an ibn umara abdullahi dan umar ya ruwaci hadisi a cikin wannan babi na tahiya imam abu daud da addara qutni da imam tabarani da sun fitar da riwayar abdullahi dan umar wa jabir riwayar jabir shi kuma imam nasai ibn majah abu abdullahi al-hakim an-naisaburi sun fitar da riwayarsa wa abi musa riwayar abi musa kuma muslim da imam abu daud sun ruwaito riwayar nana aisha ita kuma alhassan ibn sufyan a cikin musnad dinsa da imamul bayhaqi sun ruwaito wannan riwaya qala abu isa abu isa tirmidhi ke ta hadith ibn mas'ud hadithan abdullahi dan mas'ud qadru wi anhu an ruwaice shi daga gare shi min gairi wajihin ba ta fuska ɗaya kawai ba wa huwa asahu hadithin kuma shine hadisi mafi inganci ruwaya anin nabi sallallahu alaihi wasallam da aka ruwaita daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fit tashahhud a cikin tahiyya wala amalu alaihi inda akthar ahli ilmi malamai ma abota ilimi da dama suna aiki da tahiyar Abdullahi dan Mas'ud min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan su minat tabi'ina daga tabi'ai wa huwa qawlu sufyan sufyan thawri wannan shine qaulin sufyan thawri wa ibn al-mubarak da ibn al-mubarak wa ahmad da ahmad wa ishaq da kuma ishaq bin rahuya kuma shine ruwaya ko ƙaulin imam abu hanifa wa tarahu malikun kuma akwai cikin akawal na imam malik shi ma ya zaɓi wannan tahiya ɗin ala haddathana ahmad ibn muhammad ibn musa ala akhbarana abdullahi ibn mubarak an ma'marin an khusayfin qal khusayf yake cewa ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarki fa qultu ya rasulullah nace ya maikin Allah innan nasa qad ikhtalafu fi tashahhud mutane sun yi saɓani game da tahiya faƙala sai manzo Allah ya ce da Qusayb alayka bi tashahhud bin mas'ud ka rike tahiyar Abdullahi dan Mas'ud shi yasa Imam Tirmidhi yace a babuka duk hadisan suna da inganci na tahiya wasu daga ciki an kakkawo su albani diya tattaro maka hanyoyin a cikin sifatu sala amma dai mafi inganci a cikin su ita ce tahiyar Abdullahi dan Mas'ud babun minhu aidan babi dai game da tahiya قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وداوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله يا كما تكدنga caccanza tahiyarka an gane karkai ta yin guda daya in an zo ba da ladan wanda suka yi ta abdullahi dan mas'ud a samu kayi in an zo wajen waɗanda suka raya sunnar tahiyar abdullahi dan abbas shi ma a samu kayi karka rike guda ɗaya ta sayyidina umar at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah wanda ake kawo mana cikin tawan fiqh wannan ta sayyidina umar ce to kamata ya ikhtilafu tanawwu kenan ka dinga nau'anta wata ran kai wannan wata ran kai wannan kamar yanda aka ruwaito maka da dama cikin azkar na ruku'u azkar na sujada tahiyya daban-daban salatin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sigogi daban-daban to ana son mutum ya dinga caccanzawa dan ko ina ya zamanto ya samu falalar raye raye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam assalamun alaika kaga nan ba assalamu alaika bane salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kuma wannan riwaya ce ta muslim kuma rashin nau'antawar shi yasa duk da kuma aka zo aka yi sai wani yaga kuma an zo da wani sabon abu da rashin nanatawa da caccanzawar ke sa wasu sunnonin na annabi su mutu to kuma ran da wani ya farfado da su kuma sai a ga kaga mutan ana zaune lafiya sai ya zo ya hargitsa wa mutane lissafi bayan kuma wannan shi ma yana cikin lissafin ina fata an gane to in ana yin wannan ayi wannan ayi wannan ba wanda za ta bata cikin sunnar annabi kuma kowa zai zama dan gida duk wanda aka karanta mutum ya san auke hamma ya san wannan da ya ji ta ya san tahiyarwa na ce wannan ruwayarwa na ce wannan ruwayarwa ne amma aka ɗauki guda ɗaya ragowar su ma duk tabbatattu ne to ran da kuma ko mai wani littafin ya rubuta wata aka zo karatu a karanta sai kuma kato kaji kuma wani abu daban kuma ina fata an gane to shi yasa ikhtilafu tanawwu ake kiransa ba ikhtilafu tadad bane ikhtilafu tanawwu an a dinga nau'antawa قال أبو عيسى حديث حديث ابن عباس حديث حسن غريب صحيح وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي هذا الحديث عن أبي الزبير نحو حديث الليث بن سعد وروى أيمن بن نابل المكي هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر وهو غير محفوظ وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس في التشهد شي إمام الشافعي أما ذهبنسا ينا تفياني أكن تهير عبد الله بن عباس لا فتان قالي babu ma ja annahu yukhfi at-tashahhuda babin da yazo na bayanin mutum zai yi tahiyyar ne a ƙasa ƙasa zai boye ta ne ba fito da ita zai fili yana yi ba قال حدثنا أبو, شي... أبو سعيد الأشج قال حدثنا يونس ابن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من السنة أن يخفي التشهد قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن غريب والعمل عليه عند أهل العلم أبو عيسى الترمذي كتا حدثنا أبو سعيد الأشج شيكم يتي حدثنا يونس ابن بكير ابن واصل الشيباني سنتي صدوق يخطي صدوق يخطي ina fata an gane yawwa yana yana dan yana dan mutumin kirki ne amma yana dan yana da yan kurakurai an gane ko ya akuzu kalama ibnu ishaq yana yawan daukar maganar ibnu ishaq shi kuma ibnu ishaq mudallis ne shi kuma idan rawi ya shahara da tadlisi to ban yayo ruwaya da an ana ba a karba ina fata an gane illa idza sarraha bit tahdith idan rawi ya shahara da tadlisi to ba a karɓar ruwayarsa illa idza sarraha bi tahdid amma idza rawa bil an'ana gaskiya ba a karɓar ruwayar rawi mudallis in yayi ruwaya da an'ana to kuma in ka duba za ka ga nan an samu an'ana din Yunus haddathna Yunus ibn Bukair an Muhammad ibn Ishaq an Abdurrahman ibn al-Aswad an abihi an Abdullah ibn Mas'ud ƙala ya ce mina sunna yana daga sunna an yi kufiyar tashahuda mutum ya ɓoye ta hiya ba fito da ita fili zai ba ƙala abu isa hadithu bin mas'udin hadithun hasanun gharibun imam abu dawud ya ruwaito wannan hadithin da abu abdullahi hakim wala amalu alaihi inda ahlul ilmi malamai mabota ilimi suna aiki da wannan hadithin cewa in mutum zai tahiya shi yasa zaka jin ana tahiya an yi zaman tahiya ba zaka ji mai magana ba ma'ana tahiyar kowa yana yin ta amma a boye babu ma ja a kaifal julusu fit tashahud babun da yazo na kaifal julusu fit tashahud yaya zaman tahiya yake qala haddathana abu quraib qala haddathana abdullah ibn idris qala haddathana asim ibn kulayb al-jarmi an abihi an wa'il ibn hujr radiyallahu anhu qala qadimtu al-madinata قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جلس يعني للتشهد ابترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونسب رجله اليمنى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وابن المبارك أبو عيسى الترمذي كشوا حدثنا أبو كريب شيكم حدثنا عبد الله ابن إدريس ابن يزيد ابن عبد الرحمن الأودي shi kuma ya ce haddasa asim bin kulayb aljarmi asim bin kulayb aljarmi ya zantar da mu ya ce an abihi shi kuma daga mahaifinsa an wa'il daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wa'il bin hujr radiyallahu an wa'il qala ya ce qadimtul madinata nazo garin madina qultu sai na ce la anzuranna ila salati rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace ni ko sai na ga irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma jalasa yace da manzon Allah ya zauna ya'ani litashahudi zai tahiya iftara sharijilahul yusra sai shimfiɗe ƙafarsa ta hagu wa wada a yadahul yusra ya ɗora hannunsa na hagu ala fakhidhi ya'ani ala fakhidhi yusra akan cinyar hagu wa nasaba rijlahul yumna ita kuma ƙafar dama sai ya kafe ta kaga zaman al-iftirash kenan al-iftirash qala abu isa hadha hadithun hasanun sahihun imam abu daud ya rawaito wannan hadithin da imam an-nasa'i da ibnu majah wala amalu alaihi inda aktar ahlil ilmi da yawa cikin malamai mabuta ilimi suna aiki da wannan hadithin cewa zaman farko aliftirash zaman karshe at tawarruk duk da cewa sun tafi akan duk tawarruk za a kamar imam malik malikiya suna ganin da zaman farko da na karshe duk za ga wal julusi bi aliyatikal yusra in ka karanta lahallari za ka ji mai lahallarcin daga ne ya fara gaya ma wal julusi bi aliyatikal yusra an gane wa huwa qawlu sufyan at-thauri wa ahli al-kufa wa ibn al-mubarak lokaci yayi saura minti biyu babun minhu aidan wani babin dai shi ma game da tahiya qala haddathana bundar muhammad bin bashar qala haddathana abu amir al-aqdi qala haddathana fulayh bin sulaiman al-madani qala haddathana haddathani abbas bin sahl al-sa'di sa'idi qala ijtama abu humayd wa abu usayd wa sahl bin sa'd wa muhammad bin maslama فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد ana a'lamukum bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam jalasa ya'ani litashahhud faftarasha rijlahu al-yusra wa aqbala bi sadri al-yumna ala qiblati qiblati wa wada'a kaffahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna wa kaffahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa ashara bi usba'ihi يعني السبابة قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وبه يقول بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يعقد في التشهد الآخر على ورشه واحتجوا بحديث أبي حميد وقالوا يقعد في التشهد الأول على رجله اليسرى وينسب وينسب اليمنى أبو عيسى الترمذي كتحدثنا بندار شين محمد ابن بشار yace haddathana abu amir al-aqadi shi kuma yace haddathana fulai fulai sunansa abdul malik fulai hudin laqabi ne amma sunansa abdul malik ibn sulaiman al-madani shi kuma yace haddathani abbas ibn sahl al-sa'idi qala abbas ibn sahl al-sa'idi yace ijtama abu humaid yace wata rana abu humaid al-sa'idi wa abu usaid wa sahal ibn sa'ad wa muhammad ibn maslama duk sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam wata rana sun haɗu gaba ɗaya fa zakaru salata rasulillah ka san su ba su da magana sai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sai suke tattaunawa game da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala abu humaid abu humaid as-sa'idi sai ya ce da ragowar ana a'lamukum bi salati rasulillah sallallahu alaihi wasallam na fi ku sanin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalasa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya anil tashahudi zaman tahiya faftarasha rijlahu al-yusra sai zaman al-iftirash ya zauna akan kafarsa ta hagu wa aqbala bi sadri al-yumna ala qiblatihi sai kuma ya fuskanci al-qibla da kafarsa ta dama ya kafe yan yatsunta suna kallon al-qibla wa wada'a kaffahu al-yumna ya kuma ɗora tafinsa na dama ala rukubatihi yumna akan gwiwarsa ta dama wa kaffahu yusra tafinsa na hagu ala rukubatihi yusra akan gwiwarsa ta hagu wa ashara bi usba'ihi yani as-sababa sai kuma yayi ishara da manuninsa wato as-sababa sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna yace to haka manzo Allah yayi zaman sa wajen miƙar da hannun nan shi ba ina jin shine za mu shiga al-isharatu fit tashahhud shi ma haka ne ko haka ne karkada za a yi ko tsayarwa za a yi to shi ne darasin da za mu shiga insha Allah an gane kala abu isa wa hadha hadithun hasanun sahihun rawahu jama'a illa musliman wa bihi yaqulu ba'd ahli al-ilmi wa huwa qawlu ash-shafi'i wa ahmad wa ishaq qalu suka ce yaq'udu fi at-tashahhud al-akhir ala warkihi suka ce amma in zai zama a tahiyar karshe zai zauna ne akan mazaunansa wato at-tawarruk kenan wa hatajjo bi hadithin abi humaidin sun yi hujja da hadithin abi humaid cewa zaman farko a liftirash zama na biyu kuma a tawarruk wa qalu suka ce ya qa'udu fi tashahhud al-awwal cewa yana zama a tahiyar farko ala rijlihi yusra a kafarsa ta hagu wa yansibul yumna ya kuma kafe ta dama zaman farko a liftirash zama na karshe kuma a tawarruk abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم